أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 20 ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu shafa'a da wannan shine karatunmu na 34 قال رحمه الله باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات والأرض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض wannan babi yana magana akan mas'ala ta ash-shafa'a mas'ala ta ceto wanda ceto kala biyu ne akwai ash-shafa'a almanfiya ceto da yake korarre wanda ba zai yi amfani ba wanda arna da mushirikai da waɗanda suka kasance ba su san inda aka sa gaba ba suke tsammanin shugabanninsu ko jagororinsu ko waliyansu za su yi musu wanda ceto ne da ainihin a ganinsu za a yi shi ko da ba da sanin ma Allah ba wasu daga cikinsu wasu kuma suna ganin a kawai hatuman za a ba shugabannin nasu dama su cece su har wani waliyi na ƙarya ya fito yana cewa ranar alkiyama in kai mabiyin shi ne in ka gaba ka shiga aljanna ba ka zo ka ci kwalashi ka caci mushi ako ya zama ba inda za ina ma kwalar tsirara za ka tashi wani kwalar don haka a wannan kawai wato zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabil shaytan ne ya kauda su daga tafarki wanda yake madaidaici daga wannan ceto na kafirai da suke nema daga ainihin gumakansu ko mushrikai da suke nema daga dawagit ɗinsu ceto ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwandemin ɗin shi Allah ta'ala ya rushe shi a kamar da yake cewa من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ألا يتي باب تيتو أرانا القيامة لفد شفا ما تنفعهم شفاعة الشافعين ceton masu ceto ba zai amfane su ba su kafirai kenan da faɗin shi wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun faɗin Allah wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض kaga duka waɗannan ceto ne waɗanda suke Allah ta'ala ya kore su cewa ba ra'ayi ceton ba amma nan malam ya takaitu da ambatan ceto wanda yake musbat shine nau'i na biyu ceto wanda yake tabbatacce shine wanda ake nema daga Allah Allah ne asali zai ceto bawa daga azaba dan ba mai iya fidda ka daga musiba duniya da lahira sai Allah to amma wannan ceton Allah sai ya so ya karrama wani daga cikin bayin shi da wannan ceton daga sai ya bashi dama sai ya ceci bawa kamar yadda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto da sauran annaba mala'iku za su yi ceto daga cikin halittun Allah shahidai za su yi ceto ranar gobe alkiyama sannan hatta alkur'anin da Allah ya saukar zai yi ceto shi ga baki ɗayan shi ga wanda yake mai karanta shi mai aiki da shi hakan nan wasu surori ayyanannu kamar bakara da ali imran da suratu al-muluk da sai sun tabbata cewa za su yi ceto ina fata an gane wannan to wannan ceto ne musbat sharaɗin shi abu biyu ne ya zama Allah ya yarda da wanda za a ceta sannan kuma ya yi izini da wanda zai yi ceta ko da manzo ne zai yi ceto ba kawai gaba gaɗi zai bugi ƙirji ya ce zai ceto wani daga wuta ko daga azaba ba a'a Allah ne zai ba shi izini cetowa ne ko da shahidi da zai ceci mutum arba'in daga 'yan uwan shi ba shi zai zaɓo ke ya gwalgwal ɗina da ke ya kumbota da ke gwaggota da ke innata da kai kawuna kai baffana kai kanin babana kai abokin wasana a ina Allah ne zai ce ka ceto ne. ba mamaki zai yi ceton mutum arba'in kila ba mahaifiyar shi ciki zai ceto mutum arba'in kila ba mahaifin shi ciki tunda su mahaifan nashi wala Allah mushrikai ne ko su mahaifan nashi Allah bai yi niyyar a ceto su din ba ko da musulmai ne zunuban su sun rinjaye su za a shigar da su wuta daga baya shi Allah ya cete su in kowa ya kare ceto sai Allah ya yi nashi wato ba tare da sanya wato wani ya zama to sila ba kai tsaye sai ce duk wanda ke da imani a zuciyar shi daidai da kwayar zarra a cikin jahannama a fito da shi a mai wankan tsarki a kai shi aljanna daidai da rabin rabin kwaya zarra a fito da shi a mai wankan tsarki duk wanda ya kasance mai imani karshe dai ko yaya imanin yake in dai akwai wujudul iman a cikin zuciyar shi ma'ana babu shirka a ran shi to za a fito da shi a kai shi aljanna ina fata an gane wannan wannan kaga ceto ne da ubangiji zai yi bayan dukkan masu ceto Allah ya karrama su da cecen su sun gama to waɗannan ayoyi suna tabbatar da ceto wanda yake musbat wanda kuma saɓanin aƙida ne ta mu'tazila da wani nau'i na aƙidar khawarij cewa babu ceto daga wuta zuwa aljanna mu'tazila suna ganin duk wanda ya shiga wuta kawai kafiri ne kuma daman a khawarij a aqidarsu duk wanda ya aikata babban laifi to kafiri ne mu'tazila ba su ce kafiri kai tsaye suka ce shi ba kafiri ba kuma shi ba musulmi ba yana tsakanin matsayi biyu manzilatun bainal manzilatayn shi ba mumini ne wato sa'idi ba shi ba kafiri ne shaqi ba suka ce kuma zai dawwama a wuta daga wasu wanda suka ce gwara ma khawarij din da ba su yi munafunci ba suka ce duk wanda ya aikata kabira kafiri ne su suka ce a kai kai kaka ku ce mai kafiri amma zai dawama a to me illar kafirci shine zai dawama da mutum a wuta ko to me a ce maka kai ba kafiri bane kuma zaka dawama a wuta shine ai kafir kafir namijin kafiri ko shi ba kafiri ba yafi kafiri kafirci to shine mu'tazilawa suka yi a nan gurin shine mu'tazilawa suka yi wato ainihin a nan gurin to don haka dukkan su aqidu ne na bata ceto ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ceton da zai yi ma kamar yanda ibn al-qayyim ya ambata bayan shi al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari karkashin hadisin abu huraira wato ani man as'adun nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah as'adun nasi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi. Karkashin wannan hadisin Al-Hafiz ya kawo abubuwan da Ibn al-Qayyim ya ambata ina ga cikin Miftahu Daris Sa'ada cewa ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya kasu kashi shida. zai ceci dukkanin halittu dukkan mutane ba ma mutane kaɗai ba duk wanda yake a ardul mahshar wannan ceton sai ya shafe shi dan ai mala'iku na tsaye aljanu na tsaye mutane na tsaye dabbobi na tsaye Allah ya banza da kowa ya kice ma kowa komi ranar da mutane za a tafi gurin annabi adam ka zo kai mana ceto ce ubangiji ya yi kushin da bai taɓa yin kalashi ba kuma ai sababi na nema kuka fito daga aljannan ba zan iya tunkarar Allah ba ku tafi gurin annabi ibrahim ku tafi gurin annabi nuh shine farkon manzanni ce gurin annabi nuh ce ni da nema mutane na bakar addu'a aka azabtar da su duka fa wa'in annaba suna da hujjar da za ta mi za ta wanke su ko annabi nuh annabi adam da suka tattauna da annabi musa ai ya wanke kanshi annabi musa ya ce mai akhrajtana min aljannati wa ashqaitana dan me ka fito da mu daga aljanna muke ta fama wahala wato banu isra'ila sun gwara shi ya ce ma annabi adam dan me da yanzu muna can muna hutawa muna fantama muna warshe gare walle muna burumbujin mu aljanna dan me zaka saka mu faɗo wannan duniyar ta wahala sai ce mai haba musa ce kamar dai ba kai ne wanda Allah ya magana da shi ba kamar ba kai ne wanda Allah ya rubuta mu a taura da hannun shi ya bashi ba dan me zaka tuhume ni akan abin da Allah ya kaddara mun shi kan ahlicci sammai da kase da shekara 50 annabi ya ce sai annabi adam ya ci nasara a wannan tattaunawar fahtajja adamu musa to kaga yana da hujja amma da yake ranar alkiyama ne ya ga ubangiji ya yi kushin da bai taɓa yin kalashi ba sai ya ce kai da matsala ba zan iya ba ya tura mutane gurin Nuh annabi Nuh ai sai Allah ya bashi dama ko da ya addu'a la tazar al kafirin dayya ko ya faɗi hujja innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yajidu wala ainihin yalidu illa fajiran kafara kuma Allah da kanshi ya ga mai lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alu amma duk da haka shi ma zai zai takausu bai taƙa'usi ce ku tafi guda annabi ibrahim annabi ibrahim shi ma ya ba da hujjojin shi waɗannan tauriyan da ya guda uku a tafi gurin annabi musa annabi musa shi ce kai ne kisan kai ma ba ba zan iya ku tafi gurin annabi isa annabi isa shi ba zai kawo wani uzuri ba amma da ya ce gaskiya ba ni iya me kuke jira ku tafi gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ceto aima mutane hisabi kaga anan musulmai da kafirai duk sun amfana tunda mutum ya san ma ina zai yi eh ka tsaya sakamako har yanzu bai fito ba ai kaga akwai matsala to wannan ceto mataki na farko kenan san mataki na biyu akwai wanda za su shiga jahannama sun cancanta zunuban su sun kai akai su jahannama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto gare su Allah ya kai su cikin gidan aljanna amma mu'minai ne da sharadi kuma Allah dama ya yi niyyar ya gafarta musu amma sai ya ƙara karrama annabi da wannan sarautar an fahimta sannan akwai waɗanda a za su sun shiga wutar ma musulmai ne sun shiga wuta ana cikin musu azabar annabi zai cece su da izinin Allah a fuddo su a kai su aljanna na uku kenan san ceto na hudu annabi zai yi ceto ga 'yan aljanna don ba za su shiga aljannan ba sai bayan ya je ya nemi a buɗe ƙofa an gane ko kaga na hudu kenan na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ga 'yan aljanna daga matsayin da mutum yake kai a ƙara mishi wani matsayin sau da yawan yi annabi salati saboda yawan wato ainihin a ikhlasi da yake da shi a zuciyar shi sai a ƙara mishi matsayi a aljanna ya kula da maraya sai ce ana wa kafilul yatimi ka hatai aga sai a ƙara mushi matsayi yayi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shida cikin zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi an bashi dama cikin wanda suka shiga wutan kafiran a rangwanta musu azaba wannan kuma khasun bi abi talib ya cancanta a mai duk wata azaba alaikum da za a yi mawa kafiri a jahannama amma sakamakon ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa sai a rangwanta mishi shi ne ai ina ga hamza ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abu talib ya taimake ka ya kare ka daga cutarwa ƙuraishawa ba wani amfani da zaka mai a lahira ya ce ƙwarai kuwa zan mai ce saboda me ya ce kamanya ya ce na roƙi Allah a rangonta mai azaba za a aje shi a ƙinatul khabal wato taɓan yimɓun ‘yan wuta can gefen jahannama ba can ciki za a kai shi ba ce ba dan ni ba da yana can fiddarkil asfali minan na ba za a je shi gefe kawai takalma za a mai na wuta wannan shine ahwanu ahlin nari azaba duk da kasancewar kwakwalwar shi zata danga tsiyayewa tana tarwatsewa kan shi na bindiga duk da dan rushi ne karami wata riwaya ta ce za a sa akhfasur rijlain can kwarmin kafa ba ma duka kafa ce za a yi mataka inda ya dan lotsa din nan a gurin za a dan daga mai rushin wuta amma duk da haka ya shiga cikin wannan tashin hankali to kaga matakan ceto guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya ce wa kaulillahi ta'ala wannan babi yana magana akan faɗin Allah ta'ala diddai yana cikin abubuwan da ke tabbatar da ceto ɗin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa an zirbihi lalzina ya khafuna an yuhsharu ila rabbihim ka yi gargaɗi da alƙur'ani ga waɗanda suke tsoron a tayar da su a tara su zuwa ga Ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi ya kasance kuma ba su da wani mai taimako ko mai ceto koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga waɗannan ana zancen a yi gargaɗi ga musulmi, a mai gargaɗi da Alƙur'ani, tunda shi ne abin da ake wa'azi da shi, Ƙur'ani da Sunna, kul inna ma'un zirukun bil wahayi. Ya ce, To, ka yi gargaɗi da wannan littafin na Alƙur'ani, ga mutanen da suka kasance suna tsoron a tara su gaban Ubangijinsu, suna tsoron su tashi ba su da wanda zai taimake su, ba su da wanda zai cece su. Hakenan suna fatan su shiga ceto na manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama. Wannan muminai ake nufi kamar yanda wato ainihin a Fudail ibn Iyad yake cewa, Laisa kullu khalqihi atib wa inna a'ataba wa inna ma'ataba alladhina ya'qilun فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم سيتي وهم المؤمنون سوني مؤمني سوني سكي سوران أتايد سوزوا الله سبحانه وتعالى أما شي كافر أيمي لا يرجون لقاء ربهم لقاء ربهم كو باسا فاتن haduwa da ubangijin su ma'ana ba sa tsoro arraza yakan zo da ma'anar khauf ba sa tsoron haduwa da Allah shi yasa suke abin da suka ga dama amma shi mumini kullun yana tsoron yaya za ta kasance yana fargaba hankalin shi a tashi ya za ta kasance ranar gobe alkiyama ubangiji Allah ka kare mu wa qawlihi da fadin Allah qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto dukkan shi wato ainihin na Allah ne farkon ayar amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun cikin zumar ko Allah ce kowa innan mushrikan sun riki wasu ababen da za su cece su ne koma bayan Allah kaga am ta zo da ma'anar bal saboda sun ce mi haula'i shufa'auna inda Allah Allah ce to ko suna da wasu waɗanda za su cece su ranar gobe alkiyama daga ainihin azabar Allah koma bayan Allah subhanahu wata'ala ko suna da wanda zai musu wannan ceton ne Kul ka ce musu awalau kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun ashe waɗannan gumakan naku ba su kasance ba sa fahimtar komai ba kuma ba su mallaki ko kansu ma ba su mallaka ba ba za su iya tare ma kansu wata cuta ba ba za su iya jawo ma kansu wani amfani ba kaga min babi aula a ce ba za su taimaki wani ba la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ba za su iya taimakon kansu ba sannan sai ce qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto gabaki ɗayan shi na Allah ne wato ko da wanda za a ceta da wanda zai yi ceton duka sai bayan izinin Allah subhanahu wataala ga wanda zai yi ceton sai bayan yardar Allah ga wanda za a ceta kamar yadda muka yi bayani a farko shine ma'anar qul lillahi shafa'atu jami'a kaga duka dai ana zancen ash-shafa'atul muthbata ceto wanda yake tabbatacce wanda shari'a ta yadda da shi wa kaulihi da faɗin Allah ta'ala man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni waye ya isa yayi ceto a gurin Allah in ba tare da izinin sa ba kaga wannan tambaya ce ta korewa ta korewa ce da haka zaka iya fassara shi da lazimi man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini ba wanda ya isa yayi ceto a gurin Allah subhanahu wata'ala sai da izinin Allah ya kai shehi mai babban riga mai aljihu dubu saba'in da zai kwashe mutane dubu saba'in Allah ya ce man zallazi ya shafa'u indahu illa bi izin ko kuma sai ya yi turub dubu saba'in ya ta kaiwa yana dawowa ya ta kaiwa yana dawowa ya kai mai cewa duk wanda ya gan shi zai shiga aljanna wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani yace idh annani khalifatu tijani yuhibbuni bighairi tawani li mahabbati muhammadil adnani ya ce matsayin shi ya kai duk wanda ya gan shi zai shiga aljanna in ji in yasi duk wanda yake son shi zai shiga aljanna to ko annabi ka riƙe son shi kawai ba za ka shiga aljanna ba ba ka komi sai son shi ba za ka shiga aljanna ba sai ka bi shi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كل أمتي يدخل الجنة يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى النبي يأتي كاكي بري كاكي بري sunnonin shi kana faɗa da su kana kyamar ma mai ɗabbaka su kuma ka ce san annabi kaɗai ya ishe ka za ka shiga aljanna a wani littafin a wata aya a wani hadisin wannan buhtani ne kiran ƙarya ne ka jingina ma Allah da manzansa to shi sai ya ce duk wanda ya gan shi jama'a abu ɗalib bai taɓa gani annabi ba abu jahal ukubatu bin abi mu'ayyubin utubatu bin rabi'a shaibatu bin rabi'a abu lahabin da Allah ya tsine ma albarka duk ba sun ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma me sun shiga aljanna shi abu lahab tun a duniya aka yi mai albishirin dan wuta ne tabbati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد kuma surikin annabi ne ɗiyan shi biyu sun auri matan annabi biyu yasa suka sake su ba zancen gani ba shi babban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ammun shi ne amma duk da haka wani abu ya san annabi Abu Talib yana san annabi yana ba shi kariya har ranar da kafirai suka yi mai bore suka ce Abu Talib girman ka da muke gani ya zo ƙarshe tura ta kai banko sabaka sailu zuba haka mu yanzu za mu bi ta kanka in ka ce sai ka kare shi ka ba mu shi mu kashe ya zara takobi ya taso annabi a gaba ina tallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina ce wallahi ba su ba zan bari su kawo gare ka ba sai bayan an birni ba wanda ya isa ya daga hannun shi akan ka sai na sara hannun nan yace wala qad da'awtani وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قدم أمينا abin da ka faɗa gaskiya ne kaga fa Abu Talib har fa gazgata musulunci yayi akwai tasdiqu ya gazgata musulunci gaskiya ne me ya cuce shi bai insiya'i ba bai biyayya ba bai furta kalmar shahada amma ya yarda gaskiya ce yace laulal malamatu au hidari subbatan lawajadtani samhan bidhaka mubina ba dan kar a zarge ni ba a ce tsohon banza ya ba addinin yara ba dar kan in saba mawa al'adun mu ba da addinin iyaye da kakanni da sai ka tarar da ni gaba gaba cikin mabiyanka bayyana addinin zan yi ban tsoron kowa ashe yana son manzon Allah sallallahu alaihi amma san bai kai shi aljanna ba laysa al-amra an tuhibba inna al-amra an tuhabba ba ka so ba a so ka shi ne abin falala a cikin addini Allah ya so ka manzan Allah ya so ka Allah ya yarda da kai manzan Allah ya yarda da kai sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da ake nema ba wai kai kai da'awar kana son Allah ba yahudawa sun riga ka ba kai da'awar Allah na son ka ba yahudawa sun riga ka suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u Allah ce ƙarya ne qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum بل أنتم بشر ممن خلق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم haka a fahimci wannan wannan zamanin da muke ciki tauhidi ya yi wuyar ganewa hatta ga wasu daga cikin ahli sunna yanzu wani wannan bayanin da ake ma sai ya ga me amfanin yin shi to har yanzu musuluncin bai natsa a zuciyarka ba da kyau akwai sauran aiki don haka wato ainihin abin da ake nema ka yi biyayya ga ainihin da'awa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama sannan ka sami yardar Allah ceto ba wanda ya isa ya cece ka in har ka kasance mushriki ne in har ka kasance mushriki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi ceton duniya ya ceci dukkan muminai ya ceci kaza amma baya ceton kafiri daga azaba zuwa ga rahama da zai ceci wanda ba mai tauhidi ba da ya ceci wa ammun shi ammun shi sanda ya mutu ba ya ta addu'a ba yana Allah ya gafarta mai la astaghfiranna laka ma lam unha ank nabi ce zan ta roƙa ma gafara inda ba hana ni akai ba ai ko aya ta sauka ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim duk kusancin ku ga ko da annabi ne to duk kusancin shi da kafiri ba zai taɓa roƙa mai gafara ba annabi sai ya daina to ba wanda ya isa ya yi ceto sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, man zallabi ya shafa'u indahu illa bi izini, ba wanda ya isa ya yi ceto a gurin Allah sai da izinin shi, kuma wanda za a ceta ɗin shi ne wanda ya kasance mumini ne, nabi ce man kala la ilaha illallahu khalisan min kalbi, wanda ya faɗi la ilaha illallah. Ba wai dole sai ya ba wai yadda da ita ba kawai, dole ya yadda da ita, amma yadda da ita kawai bai wadatar ba da abu talib ya shiga aljanna dole sai ya faɗa da bakin shi da ya faɗa da bakin shi ɗin kuma me yake zuciyar shi sai ce khalisan min qalbihi dan munafikai sun faɗi la ilaha illallah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun ƙarya suke da ka sai ce khalisan min qalbi da fadar ta kadai zai kai mutun aljanna da fir'auna ya shiga ya shiga aljanna hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin la ce al'ana wa qad asaita qabl wa kunta min al-mufsidin kai kenan takhallusan ne yaso ya fade ta ba fadin ta yi da ikhlasi ba to dole mutum ya faɗe ta da ikhlasi tana da sharuɗa kamar da muka sha bayani wa qawlihi da faɗin Allah wa kam min malakin fis samawati kam ikhbariya kammiya ko ba kam ce istifhamiya ba ba ta tambaya ba ce ba tambayar ka ake ba Allah labari yake baka wa kam min malakin fis ai akwai mala'iku da yawa a cikin sama la tughni shafa'atuhum shay'a ai mala'iku sun fi wato ainihin mutane yawa sun fi aljanu yawa aljanu kuma sun fi mutane yawa aljanu sun fi mutane shi sa Allah zai kira su yace ya ma'ashar aljinni qad istakthartum min al-ins su kuma mala'iku sun fi sun fi aljanu yawa dan duk mutum daya yana da mala'iku da suke wato ainihin kula da lamarin shi suka ce mala'iku biyu suka ce sama da haka tunda Allah ya ambace su da jam'i lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah an fahimci wannan ku banda mala'ikun da su ba ma sa saukowa duniya akwai mala'ikun da su a sama ta ɗaya suke wasu su a sama ta biyu wasu haka kuma nabi ce kowace sama yace sama ta yi ƙara yace wa huqqa laha an ta'udda ai dole ne ta yi wannan nishin babu inda yatsa hudu zai zauna face akwai mala'ika yana yin wata wazifa ko sallah ko tsayuwa ko ruku'i ko tasbihi ko kaza auka ma kala sallallahu alaihi wasallam wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu to akwai mala'iku da yawa cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a ceton su baya iya wadatarwa da komi ba su iya ceton kowa illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' face sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya ga dama ya minal mala'ika daga wa'innan mala'iku, wa yarda kuma sai bayan Allah ta'ala ya yarda ya liman yushfa'u lahu, ga wanda za a yi ceta al'iznu lishafi' wa rida anil mashfu'ila sai Allah ya yi izini ga wanda zai yi ceton kamar yadda ya ce wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun baya ba a ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi Allah kuma baya yarda ga kafi da kafiri wala yarda li ibadihi al-kufr na fata an gane daga ba a yarda da kafirci ba min babi aula kar a yarda da kafiri ko to tunda haka ne Allah ya ce ba a ceton kowa sai wanda ya yarda da shi kuma ya tabbata baya yarda da kafiri kenan ba a ceton kafiri ko ya kuke da shi da ana ceton kafiri annabi Nuhu da ya ceci dan shi kala'an kamar da ake cewa sunan shi kala'an da ya ceci matar shi da annabi Lut ya ceci matar shi amma Allah ya ce wa daraballahu daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut ce kanata tahta abdaini min ibadina salihin nabi Nuh da annabi Lut salihan bayi ne matansu ne fa khanatahuma suka yaudare su ma'ana suka kafirce ma Allah falam yughniya anhuma min Allah shay'a annabi Nuh da annabi Lut basu iya wadatar da komi ga wa'annan matan nasu daga Allah ba basu tsinana musu komi ba basu sama musu ceto daga Allah ba saboda ceton Allah baya aiki akan kafiri duk wanda ya mutu kafiri ba shi ba ceton Allah ba shi ba rahamar Allah subhanahu wa ta'ala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tara ƙuraishawa ya kira su ya bani abdulmuttalib ya yi jam'i bayan ya kira ƙuraishu ya keɓance banu abdulmuttalib daga cikin wato ainihin ƙuraishawa dangin shi sai kuma ya keɓance abbas ammun shi ya keɓance safiya gwaggon shi ya keɓance na na fatima falazatu kabdihi ya ce ya abbasu amma rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anka min allah shay'a ya safiyatu ammata rasulillah la ughni anki min allah shay'a ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini mimma li ma shi'ti la ughni anki min allah shay'a ka duba da Allah aina an zo kat kenan ko an zo an zo magariyar tikewa sidratul muntaha an zo wa ladaina ta bakin gardawa annabi da kanshi yace baya iya tsinana wa nana fatima komi a wata riwaya yace i'mali take nan kila in tayi aikin Allah ya bashi dama ya ce ta wa bi tab' an fahimta ko tunda ta zama shugaban matan yan aljanna saboda aikinta sannan kuma wato kusancinta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kusancin bai da amfani sai in imani da aiki ya shigo an fahimta don in kusancin kadai zai yi amfani abu talib zai shiga aljanna abu lahab da zai shiga aljanna yan uwan annabi ne sallallahu Alaihi wasallam amma kusancin in ya haɗu da mi da imani sai kusancin ya yi armashi shi yasa sai ake girmama iyalan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam matan shi ‘ya'yan shi, ‘yan uwan shi, ‘ya'yan ‘yan uwan shi da suke mumine, amma kafiran ba a tasu, ba tasu ake ba. So, idan nufi hafi suri, fala an saba bai na hum yau ma'izin wala ya ta sa'alo. Da an yi busatta da ƙauto ba zancen dangantaka, ta ƙare, abin da kawai zai rage aikin mutum. Allah ka tsare mu. Wa kaulihi, kuli du'ul ladina za'amtum min dunillah. ka ce musu ku kirayi waɗanda kuke rayawa kuke ganin cewa za su taimaka muku koma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba sa mallake da daidai da ƙwayar zarra a cikin sammai ko a cikin ƙasai ba su mallaki kami ba akwai ƙarashe ko wa ma lahu wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir wa ma lahum fihi ma min shirk ba su da wata haɗaka cikin halittar sama da ƙasa da Allah ba su yi wani wato ainihin contribution contribution tsakaninsu da Ubangiji ba suka taimaka mishi ya halicci sama da ƙasa wa ma lahu minhum min zahir ba wanda ya taimaki Allah ta'ala cikinsu to kaga abubuwa guda hudu ne ibn al-qayyim ya ambata cewa karkashin wannan aya su gumakan nan da kuke riyawa za su cece ku la yamlikuna mithqala dharratin ba su mallaki kami ba daidai da ƙwayar zarra a cikin sama ko a cikin ƙasa sannan wa malahum fihi ma min shirkin wa malahu minhum min zahir ba su da wani shirk wato ba su da wani shares ba su da wani hannun jari da suka bayar aka Allah ya hada ya halicci samai da ƙasai sannan wa malahu minhum min zahir ba wanda ya taimaka da wani ƙarfin shi an fahimta ko aka halicci samai da ƙasai ko aka yi halitta ga baki ɗaya sannan sai aya ta gaba da ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto ma ba za su iya yi ba ba da su aka haɗu aka halicci sama da ƙasa ba ba a nemi taimakon su ba kuma wato ainihin ba wani wanda yake ya ba da tallafi cikin su kake na ya tabbata komi na Allah ne ko san ba su da kiman ma da za su sa baki su nemi alfarma a mawa mai bauta musu rahama shine wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la kaga kenan ceto dai dukkan shi na Allah ne ta yaya za a same shi yin biyayya ga Allah e akwai wanda za su yi ceto amma bayan izinin Allah ga wanda zai yi ceton bayan Allah ya yarda da wanda za a ceta Allah ka datar da mu da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu bar shi haka sai mu tashi zancen shekul islam ibn taimiyya saboda lokaci insha Allah